بسم الله الرحمن الرحيم نعم
والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به malam ya ce wannafaru jama'a idan suka haɗu ya na rajulan suka kashe mutum guda ɗaya tal suka tattaru suka yi mishi tarayya suka kashe shi to fa innahum yaqtuluna bihi haƙiƙa waɗannan jama'ar ana kashe ana kashe su ga baki ɗayansu a dalilin sun kashe wannan mutum guda ɗaya والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون rajulan faddiyatu ala aqilatihi malam yace wasakranu mai maye wanda ya sha wani abu ya gwangwazu ya sha giya ya fita daga cikin hayyacinsa ya samu ya kashe wani shine yace in qatala idan har ya kashe mutum mutila to shi ma sai a kashe shi wa in qatala majnunun idan mahaukaci ya kashe rajulan wani mutum to faddiyatu ala aqilatihi to diyar wannan mutum da aka kashe wanda mahaukaci ya kashe shi to dangin wannan mahaukaci su za su biya diyar wannan mutumin da aka kashe
wa amru sabi kal khada'i wa dhalika ala aqilatihi in kana thulutha diyati fa akthara wa illa fa fi malihi malam yace wa amdu sabi ganganci na yaro da yayi yaro ya yi ganganci ya mangare wani suna wasa na yarinta ya buge wani sai zamanto ko ya karya mushi haƙora ko ya hwasa mushi kai hal ya kai ƙashi to kal khada'i wannan ba da gangan bane ba za a ɗauke shi ba ganganci za a ɗauke shi kaman kaman kisa wanda yake na kuskure wa zalika ala aqilati to wannan laifi da yaro yayi to diyar shi magadan dangin shi su za su biya wannan diyar tashi in kana tsulutsar diyati fa aksar idan wannan laifi da ya yi girman shi ya kai kashi ɗayan ukun diya ko sama da kashi ɗayan ukun diya idan ya zamanto irin kamar ya cirewa mutum hannu ne ɗaya ko kuma da adda yana tafiya kawai ya yanke wani ƙahon shi to yanzu wannan dangin shi su za su biya diya rabin diya wa illa fa fi malihi idan kuma ya zamanto abin da ya yi wa wani da shi na rauni bai kai ba kashi ɗayan ukun diya ƙasa da kashi ɗayan ukun diya yake fa fi malihi to za a fitar ne a cikin dukiyar wannan yaron in ya zamanto yana da kwai dukiya
wa tuqtalul mar'atu bir rajuli والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح وتقتل المرأة بالرجل wato ana kashewa mace saboda ta kashe namiji idan mace ta kashe mijinta ko ya ta kashe kananta ko kuma kanwa ta kashe yayanta ko wata ta titi ta kashe wani to ita ma wannan matar ana kashe ta warrajulu biha hakanan ana kashewa namiji saboda ya kashe mace ‘yar uwarshi musulma, wa yuqtassu li ba'dihim min ba'din kuma ana yin kisashi ana yin kisasi li ba'dihim ga sashen su min ba'din daga sashi fil jirahi a cikin raunannuka idan namiji ya yi wa mace rauni za a yi mata kisasi a rama mata wannan raunin idan mace ta yi wa namiji rauni shi ma za a yi mai kisasi a rama mai wannan raunin
ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل حر بعبد با كشيوا دا saboda ya kashe bawa idan da wanda yake kamil hurriya cikakken da ya kashe bawa to wannan ba za a kashe wannan dan ba a dalilin wannan bawa da ya kashe sai dai zai biya kawai diyar shi ne zai biya wato kimar shi wannan bawa ne wa yuqtalu bihi al-abdu amma ana kashewa bawa idan ya kashe ɗa saboda shi bawa ƙasa yake da ɗa a wajen daraja nam wala yuqtalu muslimun bi kafirin wa yuqtalu bihi al-kafiru wala yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashewa mutum musulmi saboda ya kashe wani kafiri ba za a kashe shi ba amma wa yuqtalu bihi al-kafiru ana kashewa kafiri saboda ya kashe musulmi
ولا قصاص بين حر ولا وعبد في ج- في جرح ولا بين مسلم وكافر wala ƙisasa baina hurrin wa abdin babu wani ƙisasi da za a yi tsakankanin ɗa da bawa ba wani ƙisasi da za a yi fi jurhin a cikin rauni idan bawa idan ɗa ya yi wa bawa wani rauni to ba za a ce ba wannan bawan shi ma sai an rama mishi a jikin wannan ɗaɗin an gane ko wala baina musulmin wa kafirin haka nan kuma babu wani kisasi da za a yi tsakankanin mutum musulmi da ya yi wa wani kafiri rauni to shi ma ba za a ba kisasi a ce alama mai wannan raunin sai dai a biya shi diya kawai
والسائق Mm, والقائد mm, والراكب mm.
ضامنون لما وبعت الدابة wasa'iƙu mutumin da ya sa dabba gaba yake kora ta an gane ku mutumin da ya sa dabba gaba yake kora ta shi a bayan shi a bayan dabbar da kara yana kora ta ko da ici wal qa'idu da mutumin da yake jan dabba ya rike asirkarta yana janta daga gaba igiya ya ja ta shi a gaba ita a bayan shi warrakibu da wanda yake saman dabba to waɗannan guda ukun dukkaninsu daminuna lima waɗi'atid dabba za su rama dukkan abin da wannan dabbar ta taka na mutane duk abin da wannan dabbar ta yi na ɓanna to waɗannan kowa daga cikinsu shi zai rama mutumin da yake kora dabba ta je ta ta faɗa gidan wani ta yi wata asara to zai rama abin mutumin da yake jan dabba bayan ya huce yana janta ta soki wani da ƙahonta shi ma shi zai rama mutumin da yake saman dabba yana korata yana tafiya da ita ta wa wani ɓanna shi zai rama
وما كان منها من غير فعلهم أو وهي وا- أو أي- أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك حذر to wa ma kana minha dukkan abin da ya faru daga wajen dabba min ghairi fi'lihim wanda ya faru ne amma ba daga aikin su ba shi as-sa'iqu mai korawa ba shi bane ya tafka mata kirho halisa wannan tafka mata kirhon da ya da ta zabura ta je ta yi banna an gane ku shi ma mai ja ba shi bane ya saka ta wani rami wanda har ta sa da ta hada wannan ramin da ta zabura za ta ciro ta wa wani banna haka shi ma wanda yake kanta ba shi bane ya carkwaya mata kirho ya sa ta yi tsalle ta dira wani guri waɗannan duka ba wani aikin su bane awwahiya waqifatun ko kuma dukkan abin da ya faru daga dabba bannar da ta yi wa mutane tana tsaye a gurinta a ɗaure li ghairi shay'in fu'ila biha ba tare da wani abu ba wanda aka aikata da ita ba tare da wani abu ba wanda aka aikata da ita mutum ya ɗaure dabbar shi a cikin gida a cikin garke kawai wani ya zo shi yana mata wasa ta soke shi to fa zalika hadarun wannan banza ne ba wata diya da za a biyar za a za a biya
وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو حذر gwama ma tafi bi'irin dukkan abin da ya mutu a cikin rijiya au ma'adin ko kuma dukkan abin da ya hallaka a cikin baramu min ghairi fi'ili ahadin ba tare da sawa hannun ɗaya daga cikin mutane ba to fa huwa hadarun wannan abun banza ne wani ya zo shi zai cika ruwa da da da, da sharat da maraƙen shi ya ɗarme ya kunce maraƙen ya ajiye sharat cikin yana fama mutane su ɗan gaggama ya ɗako guga ya cika birandunan shi ya ɗar masharatin ya zo kawai maraƙin shi ya huta cikin wannan rijiya ɗin ya mutu wannan mai mai rijiya ba za a ce ba shi zai biya ko kuma shi ma wanda ya zo ya cika ruwan shi ne ma ya huta ya ciki ba za a biya ba an gane ku haka nan shi ma baramu idan mutum yana ciki yana tonar wani abu sai wannan baramun ya faɗa da shi sai wannan mutumin ya rasu shi ma ba wata diya da za a biya na'am وتنجم, وتنجم الدية على العاقل عاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين wato najjamu diyatu wato ana karkasa diyya ana karkasa ta anil aqilati akan dangin mutum za su bayar da ita ne fi tsalasi sinina a cikin shekaru uku idan diyya ce kamila za a bayar to za a bayar da ita ne tsawon shekaru uku kuma za a kalkasa ta ga dangin a ce kai wane dun wata goma ko dun wata guda ga abin da za ka raka kawowa a raka asusu kai ma wani ga abin da za ka raka kawowa a yi asusu bayan shekara guda su masu wanda aka yi musu laifin wannan sai a kai musu wannan kuɗi hallo daga wannan shekara zuwa ta biyu abin da aka hada hallo sai a kai shekara ta uku kuma sai a kammala sauran duka gabaki daya wa tsulusuha fi sanatin idan kuma ya zamanto kashi ɗayan ukun diya ne laifin da ɗan uwanku ya yi wato laifin da za a biya kashi ɗayan ukun diya ne ko sama ko ƙasa da kashi ɗayan ukun diya fi sanatin to za a kasa wannan wannan diyar za a kasa ta ne cikin shekara ɗaya wa nisfuha fi sanataini idan kuma ya zamanto rabin diya ce za a bada raƙuma hamsin ne za a bada to za a bayar da ita ne cikin shekaru guda biyu kuma za a raba ta akan dangin shi wannan kin mutum
waddiyatu mawrusatun ala alfara'idi waddiyatu mawrusatun ala alfara'id malam yace diyya a bar gada ce ana gadarta ne ala alfara'idi wato abu sayan da ake cin gado yanda aka kaddara akan cewa wane shi zai ci gado da yawa wane ya ci gado kaɗan to wanda zai ci gadon wannan mutumin da yawa shi zai bada kuɗi da yawa wanda shi kuma kaɗan zai ci shi ma sai ya bada kaɗan
wa fi janini al-hurrati wa fi janini hurrati hurratun abdun aw walidatun tuqawwamu bi 50 dinaran aw bi shittima aw bi 600 dirhamin malan yatu ala kitabillahi na'am wa fi janinil mar'ati cikin jariri na mace mace tana da ciki sai zamanto wannan cikin nata wani ya mata sanadiyar wani ya mata sanadiyar zubewar wannan ciki din da gangam ko akan kuskure to hurratun ana bada sabon wani abu wanda yake abin mallaka idan aka ce hurratun shine sabon bawa ko sabuwar baiwa shine ce abdun bawa ɗan ƙarami awwalidatun ko kuma yarinya baiwa wanda tuqawwamu bi 50 dinaran wanda ƙimarta ba za ta huce dinari hamsin ba to wannan ita za a bayar a matsayin ita ce kambacin wannan bari da aka sa wannan mace mai ciki ta yi aka ɓata mata lamarin cikinta aw sittimi'ati dirhamin ko kuma dirhami ɗari shida wa turatsu ala kitabillahi kuma ita ma wannan diyar ana gadatta ne a bisa abin da yake cikin littafin Allah subhanahu wata'ala wato a bisa hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya yanka shi a cikin littafinsa wala yarithu qatilu al'amdi min malin wala diyatin
wala yarithu qatilu al'amdi wanda ya kashe mutum da gangam ba zai yi gado ba min malin daga dukiyar wanda ya kashe din wala diyatin kuma ba zai yi gado ba daga diyar da aka hada ta shi wannan kin mamaci wani ne ya kashe dan uwan shi saboda yana tunanin cewa dan uwan nashi wannan ya tara kuɗi baya ba su amma ya san idan ya mutu zai ci gadon shi to sai ya kashe shi da gangan to yanzu idan ya kashe shi dole sai an biya diya to wannan mutumin da ya kisan shi ba zai ci ba dukiyar wannan mamacin da ya kashe dukiyar da shi mamacin ya tara hakanan kuma wannan diyya da za a hada ba zai ci komai daga cikinta ba waƙatilu na khatai ya rito min almali duna diyati amma mutumin da ya yi kisa na kuskure ba kisa na ganganci ba to ya rito min almali yana yin gado daga dukiyar wannan wanda ya kashe din amma duna diyati ba daga diyar da aka hada ba ba zai gado daga ita ba وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها to wafi janinil amati min sayyidiha inda aka sa mace baiwa ta yi bari bari na yaro min sayyidiha wanda kuma wannan cikin cikin shugabanta ne ba cikin wani bane me ita shine mata cikin wannan wanda in ta aihu ta zama ummu walada so yanzu wani kawai sai tsawatar da ita dalilin tsawatar da ita da yayi sai ta yi bari to yanzu wannan abin da zai bayar na diyya shine ma fi janinil hurra irin abin da ake bayarwa na diyya cikin inda aka sa diya mace ta yi bari ta zubar da ciki ma'ana zai bayar da hurratun abdun aw walidatun wanda tuqawwamu bi 50 dinaran ko kuma dirhami ɗari shida an gane wa in kana min ghairihi idan kuma wannan cikin na wannan baiwar ba na shugabanta ba ne cikin wani ne kuma sai ya zamanto wani ya tsawatar da ita a dalilin tsawatar da ita da ya yi sai ta zubar da cikinta sai ta yi ɓari to yanzu wannan fafihi ushuru ha to a ciki za a bayar da kashi ɗayan gomar ƙimar ita wannan baiwar ne an gane ko? na'am wa man qatala abdan fa alayhi qimatuhu to dukkan wanda ya kashe bawa a baya mun ce ɗa ba a kashe shi saboda ya kashe bawa to dukkan wanda ya kashe bawa abin da yake wajibi a kan shi shine zai nemo kimar wannan bawan ya bada wanda aka kashe wa bawan zai ce to ni bawan nan nawa kaza na siye shi sai mutum ya nemo kuɗin shi ya bashi ya je ya siyi wani
wa tuqtalu al-jama'atu bil wahidi fil hirfi fil hirabati wal ghilati wa in wa in waliya al-qatala ba'dhum Malam ya ce wa tuƙutalul jama'atu ana kashewa jama'a ga baki ɗayansu, bilwahidi da mutum guda ɗaya da suka kashe shi, fil hirabati a cikin tsari, wato suka kashe suka tardo shi cikin gidan shi suka kashe shi. Wal ghilati ko kuma kisa na jilla, kisan jilla shine a kashe mutum a cikin gidan shi a dara a mishi ta'addanci. wa in waliyal qatla ba'duhum ko da sashe daga cikin su ne ya jibinci kisa to dukan su gabaki ɗaya za a kashe su ba za a ce ba mutum ɗaya za a kashe
wa kaffaratul qatli fil khata'i wajibatun itq raqabatin mu'minatin to wa kaffaratul qatli fil khata'i kafara ta kisa da mutum yayi a cikin da yayi a cikin kisa na ganganci wannan wajibi ce dole ce to shi ne itiku raqabatin mu'mina ‘yantar da wuya wanda take mumina, wato ‘yantar da bawa namiji mumini ko ‘yantar da baiwa mace mumina.
Fa'in lam yirfa siyamu shaharaini mutatabi'aini Idan ya zamanto bai samu ba bawa namiji ko bai samu baiwa saboda a wannan lokacin babu bayi a garin nasu babu bayi a jihar su babu bayi a ƙasar su ko kuma ya zamanto akwai bayin amma kuma babu kuɗin siyan su a gure shi. to fa siyamu shahraini mutatabi'aini sai ya azumi na wata biyu a jere
wa umaru bi zalika in ufiya anhu fil amdi fa huwa khairul lahu
wa umaru bi zalika to ana umartar shi da ya yantar da bawa ko baiwa in ya zamanto akwai su ko kuma yana da kuɗin da zai siya in ufiya anhu ko kuma umarce shi da azumi na wata biyu a jere in ufiya anhu fil amdi idan aka yafe mai a cikin kisa na ganganci da yayi to fa huwa khairul lahu wato yin hakanan din yayi azumin na wata biyu a jere ko kuma ya yantar da bawa mumini ko kuma baiwa mumina shine ya fi alkhairi a gare shi alhamdulillah lil mu'min